الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و barkan mu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al mutawatira wa shadza bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na wato 89 muna cikin suratu taha za mu tashi wato a aya ta 56 duk da yake taujihi yana farawa ne a aya ta 58 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da za mu fara bayani kanta duk da yake babu tujihul qira'at a cikinta saboda ma'ana ba za ta fito ba sai mun tashi a daidai wannan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin kissar fir'auna da annabi Musa ya ce wa laqad arainahu ayatina kullaha mun nuna wa fir'auna ayoyin mu kullaha ta'kidi na ayatina ayati duk da yake bai dauki fatha ba saboda mulhaq ne bi jam'i muannath salim yunsabu wa yujarru bil kasr kenan mun nuna mishi ayoyin mu kenan ayatina da matsayin maf'ulun bihi الثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع مذكر السالم كلها تأكيد لنا آياتنا فكذب فرعون سيكيا وأبى كما فكذب يقرية كنم فكذب آياتنا كلها وأبى أن يعترف بها كلها anan abinda kamata mu gane ayat na Allah ya ce ayatina to kuma Allah ya ce ma annabi Musa izhab anta wa akhuka bi ayati to nan da yace bi ayati ayoyi waɗanda Qur'ani ya faɗa su ne ayoyi kauniya ba na karatu ba don ya ce mai da yace alqiha ya Musa qala alqiha ya Musa qala fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى كنا آية ce ta daban bayan waccan sai ce linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka ayoyin mu masu girma to nan biyu an kai an ka fada to da an ka ce izhab anta wa akhuka bi ayati ba ce bi a yataina ba tunda aya biyu ne an ka bashi ko dai mu dauki cewa nan yana matsayin musanna yana matsayin jam'i ma'ana an yi amfani da jam'i ana nufin musanna kamar yadda Allah ce in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma ay qalbakuma ake nufi don Allah ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi qulubukuma jam'ina kenan zuciya biyu ake nufi ko kuma ya zamanto a'a da anka ce izhab anta wa akhuka bi ayati ku da ayoyina yana yiwa akwai ta aya da anka ƙara mishi amma Qur'ani bai hudi ta ba ko ya zamanto ya ce bi ayatina nan yana nufin ayoyin mu waɗanda mun ka baku guda biyu da waɗanda za mu ƙara muku zuwa gaba ban sani ko mun fahimta ba anan amma da Allah ce walaqad arinahu ayatina kullaha jam'i ne mun nuna mishi ayoyin mu gaba daya to wannan yana iya nuna cewa a lokacin an ƙara sai dai shan ayoyi shar'iyya sun shigo ko ba shigo ba don a wannan lokaci ba ba annabi Musa at-taura ba an ba annabi Musa at-taura ne bayan an halakar da Fir'auna bayan Allah ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun sannan an kai zancen haduwar Musa da Allah wa takhada qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ajlan jasadan lahu khuwar an kai zancan وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ko kuma idan to akwai ayoyi shar'iyya da an ka ba annabi Musa wanda suke sallah da su wa auhina ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata tunda an ce suke da sallah kina akwai ayoyin da an ka ba su su karanta kina sai zaman to shar'iyya ma suna iya shiga wallahu ta'ala alam qala ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa yace ka zo ka fitar da mu daga ƙasar mu da sihirinka ya kai annabi Musa dama duk in gaskiya ta zo za a nemi abubuwan da za a liƙa mata an gane ko don saboda a yaƙe ta ka ganin fir'auna ya tuhumci da annabi Musa dan ta da zamanin tsaye na dan revolution na ka gani ko alhali ko bani Isra'ili ba su da yawan da za su fitar da fir'auna da mutanen shi daga cikin ƙasa to da irin waɗannan maudu'i ne tuhumce tuhumce da ake yi ma gaskiya da masu zuwa da gaskiya a cikin alkur'ani mai girma da cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da ma sauransu wallahu alam fala na atiyan naka bi sihrin misli Allah ce zamu zo maka da sihiri wato fir'auna ce ma annabi Musa Allah ya ba mu labari zamu zo maka da sihiri irin wanda ka zo da shi kaga ya maida mu'jiza ta kuma sihiri faj'al bainana wa bainaka maw'idan ka sanya maw'idan alƙawari tsakanin mu da kai la nukhlifuhu ba ma saba ma wannan alƙawari an gane ko nahnu mu wala anta ko kai makanan wato a samu wuri suwan wanda yake daidaitacce imamu asim da ibnu amir an gane ko da hamza da khalaf da yaqub sun karanta makanan suwa sauran kuma sun karanta makanan siwa an gane ko yawwa to wannan baya canza ma'ana saboda da suwan da siwan duk ma'anar su daidai sai dai malaman tafsiri sun yi sabani shin suwan ko siwan yana komawa ne zuwa ga wuri tunda ya ce makanan suwan ko ko yana komawa ne zuwa ga daidaita tunda faj'al anka ce ko ko yana komawa ne zuwa ga maw'idan alƙawari tunda alƙawari na suka yi ko ko yana komawa zuwa ga zamani tunda ya ce maw'idukum yawmuz zina shin siwan shi na komawa zuwa ga wuri daga cikin su zai koma zuwa ga aiki ko zai koma zuwa ga wuri ko zai koma zuwa ga lokaci kadiba cikin adwa'ul bayan في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين كذبة شمع الدر المصون في علوم الكتاب المكنون نا السمين الحلبي أنا إذا مكدوبة آه لا نخلفه إمام أبو جعفر يا كرنتا لا نخلفه إن يتي لا نخلفه لا نافياتي ينا بعد العبارة كوري سابع الكولي أما إن يتي لا نخلفه nan la sai ta zamanto nahiya ce kenan kada mu saba kamar umarni ne kenan suka ba juna idan muka duba cikin majallatu tadabbur a shafi na 44 zuwa shafi na 45 sun ka kawo wata ka'ida ta balaga sun ka ce al-murakkab jumla khabaran kana au insha'an ko jumla ce khabariya ko insha'iyya in an ce khabar ba da labari au insha ko abinda ba ba da labari ba sun kace to yulqa li wahidin min salatati aghrab ana jefa labari ma'ana ana kawo wani labari ko insha'i saboda abubuwa guda uku na farko in ma lil fa'ida saboda fa'ida in an ce fa'ida na an rufe a baka labarin abinda baka sanar da shi ba ko kuma shi insha'in a nemi abinda babu shi don a tabbatar da shi kamar yanzu in ce ma izhab tafi kaga nan ina nufin ka samar da abinda babu shi amma in kana sallah ne ce salli za ba sallah nake nihi kai ba ina nufin ka ci gaba da sallah wa in ma li lazimiha ko ko lazimin fa'ida lazimin fa'ida an gane ko yawa in an ce lazimin fa'ida shine abin yana nan tabbace amma wata ma'ana ake nufi bayan ta asali ta khabar ko ta insha kamar yadda muka bada labari yanzu kaga idan nace maka an tasiba wai kai asiba wai to kaga wanga labarin da nake baka ba labarin nake baka ba don kai kai ko sanin kai asiba wai sai dai ta rayuwa akwai wani abu da nake eh nake nema bayan wannan lazimul fa'ida ke an gane ko in kuma insha ne misali kamar da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi da kullu kun kai imani ku imani da Allah to ai dama ba an kira su masu imani kina kaga ba wancan imani ake nufi ba sai dai akwai wani abu da ake bukata bayan haka wa in ma lisiwa huma ko ko wani abun da ba fa'ida ba ba lazimin fa'ida ba shi ne siwa huma to sai sun ka kawo jumla khabariya lil ifada da kuma jumla khabariya lil lazimin fa'ida da kuma jumla khabariya lisiwahuma kenan lisiwal fa'ida wa lazimiha to inda taujihul qira'at yake da balaga anan shine insha'i inda anka ce la nukhlifu nahnu wala anta suratu taha aya ta 58 quri'at bil jazmi sun kace an karanta ta da jazma ya kamata a ce qara'a abu ja'far bil jazmi sai saboda su ba mutakhassisina bane cikin ilmul qira'at ko ko su bi ilimin ka'idodin ilmul qira'at sai suka ce quri'at domin an kace quri'at ba an kawo ta matsayin shadda sigatu tamrid ko cikin hadisi an kace ruwiya sigatu tamrid na to quri'at an karanta ta kina abu ja'far shine karanta bil jazmi da jazma wal gharadu amma abinda ake nufi al ifadatu ana son a sanad bi daruratil iltizam tam cewa kowa ya kamata ya lizimtu cikakkar lazimta bil mau'id da alkawari da an ka ce la nukhlifu hani na an kai amma su ba suna hana makansu ba sai in sun ga dama ba su zuwa su fir'auna ko ba wanda ya ce cilistar da su amma sai sun ka ba kansu umarni to na abin da ake nufi kowa ya cika alkawari ma'ana ana umurtar juna amma abin da ake nufi kowa ya lazimtu ban sani ko mun fahimta ba yawa to kaga wannan ɗaya daga cikin dalilan da suke sawar ake kawowar wato al-insha'u kenan sannan ana kawo wa insha li lazimil fa'ida in an ce lazimil fa'ida shine abinda ba ma'ana ake nufi ba ta asali wata ma'ana ta baya ake nema kamar inda Allah subhanahu wata'ala ce qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi iz antum jahilu kaga da ce hal alimtum shin kun san abinda kun kai ma yusufa da dan uwansa to wal istifhamu huna laysa ala haqiqati tambayar da yayi ba ta haqiqa bace tun da ai abin da sun ka aikata su ba jahilina ba sun sa abin da sun ka aikata walakin li qasdi i'lamihim bi annahu arafahu dan ya nuna musu ya gane su sannan kuma ana yin insha'i lima cewa huma ba dan fa'ida ba ba dan lazimul fa'ida ba kenan kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo a cikin suratul mu'minun a idza mitna wa kunna turaban ko ba ka dan bane kafirai sun ka ce a idza mitna idan muka mutu wa kunna turaban kuma mun ka zaman tutur baya kaga turaban a cikin suratul mu'minun da suratul ra'd izaman kuma a cikin suratu al-isra ga mai harda al-qur'ani to almuhim kafirai sun yi tambaya suka ce a idza mitna wa kunna turaban an gane ko kinan idan muka mutu muka zaman to kasa ina fata an fahimce ni to idan muka duba a wannan wuri idan muka duba a wannan wuri imam ibn amir da abu ja'far su sun karanta idha mitna sauran kurra kuma sun karanta da istifhami tambaya na fata fahimce ni a idha mitna sai dai akwai sabanin karatu a wajensu saboda wasu suna da idkhal wasu kuma suna da tashil wasu suna da tahqiq wanda wani abu ne wanda yake cikin ilmul qira'at masu ilmul ada su suke kula da shi kwarai da gaske saboda karanta alqur'ani mu nan ta fuskar ma'ana za mu hankalta mu cewa dai waɗannan guda biyu su ne sun ka zo da tambaya sauran ba su kawo tambaya ba to qira'a da ta karanta da tambaya a idza mitna wa kunna turaban an gane ko sun ka ce kenan yanzu idan muka mutu mun ka zaman to kasa mitna wa kunna turaban mun ka zaman to kasa wa idhaman mun ka zan kasusuwa a inna la mabu'usu na mu za a tayar da mu to maganan ma tana iya zamantowa nan turaban jikinmu fatar jikinmu ta zamanto mu kasa wa izaman kasusuwa ga sunan sun fito a fili ko kuma a idza mitna wa kunna izaman idan muka mutu muka zamanto kasusuwa wa turaban kuma muka koma kasa tunda sai an sai kashi ya bayyana sanin ki komawa kasa in mu hankalta mu wannan sun ka ce wai a inna la mabu'usun an ce wai za a tambaye tambayar mu to kaga tambayar da kafirai suka yi anan ba amsa suka bida ba alaran ba ba tambayar suka don a ba su amsa ba a'a tambayar da sun kai nan ma'anarta wato walakin wato walaysa almuradu aljawaba ala ala su'al ba su suka yi ba su amsa ba walakin ta'ajjub sai dai mamaki na suka yi awil inkar ko ko musu suke yi ko kuma suna mamaki kuma suna musu tare da guda biyu gaba daya duk da yake malam bai kawo shi ba ni ne hada wannan to kaga dai ashe hani yana iya zakkuwa ba dan ka hana kanka ba la nukhlifuhu kan musaba ba dan su suna iya sun yi maka su umurni bane a kawai ana son dai a nuna ya kamata a lazimci wannan abin to qala maw'idukum yawmuz zina annabi Musa ya ce lokacin ranar alkawalinku ita ce ranar kawa wasu ka ce ranar sallah ake nufi tun da ranar kowa yana sawa kaya masu kyau muna ganewa ko yawa yau mu zina ranar kawa shi ya sama bahaushe cikin karin magana shi yake cewa ba a zaɓen mata aure rassalla tun da kowa ran nan yana sawa sababbin kaya ko ba haka ba wa an yi nasu duha ya ce a tattaro mutane duha kenan wa hashrun nas na sai cewa an yuhsharun nas ya kawo masdar munsabiq saboda ya kawo fi'ilin yana nuna abin zuwa gaba zai abu tunda fi'ili mudari'i yufidu al-hal wal istiqbal a tado mutane a tattara mutane lokacin hantsi kowa ya zo a gani to fatawalla fir'aun Allah ya ce fir'aun sai juya ya bada baya an gane ko kenan taranin ya tashi ya juya ya bada baya ko ko fatawalla fir'aun ya juya ya bada baya irin juyawa ta bada baya da mulkinsa an gane ko kenan ya ci karɓa ayoyi saboda ya juya ma ayoyin Allah baya muna ganewa ko kamar da Allah ce fata wallahi bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun a cikin suratul zariyat fa jama'a kaidahu fir'auna ya hada makircin sa summa ata sannan ya zo an gane ko to nan da Allah ce fa jama'a kaidahu ya tara makircin sa ba a hudi wani irin makirci ne fir'auna ya shirya ba magana ta zo a dunkule to amma abinda ake nufi fir'auna ya tattaro masu sihiri an gane ko kuma ya tattauna da su don Allah ce fajumi as-saharatu li miqati yawmin ma'lum wa qila lin-nas hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin ko ba bane falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'aun a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin kaji ya shirya yadda za a yi dai a kumitar da annabi Musa a kumitar da gaskiya to kaga ce ka fassara wannan kaidi anan ko ba ka ba arma yawa qala lahum musa kaga da an shafi maroko a ce an tara masu sihiri sun zo duk ba wadannan ba sai aka ce qala lahum musa ma'ana nan har sun zo ne za a fara za a buga Allahumma amin qala lahum musa annabi musa ce da su wailakum kai canku la taftaru ala Allah kadiban kada ku kirkira ƙarya ku jingina ta zuwa ga Allah ba cewa ala Allah sama Allah dan la yajuzu listi'la ala Allah la haqiqatan wala majazan ko fayushitakum bi adab sai Allah subhanahu wata'ala ya kama ku shine wato nan muna da karatun wannan kalima kamar da qira'at sun ka zo guda biyu muna da qira'a ta Hafs wanda rawi ne na Asim al-Kufi da ruwais wanda rawi ne na yaqub da hamza da kisa'i kuma da khalaf waɗanda kufiyuna ne kuma qurra ne sun karanta fa yushitakum bi azab lugha ce ta tamim wata kabila ta rawar cewa tamim suna cewa yushitakum da gas haka yushitu kinan fi'ili ne wanda yana da harufa guda hudu tunda mudari'in shi yana da dhamma an gane ko fa yushitakum bi azab sauran qurra sun karanta fayas'itakum daga sahatani nan fi'ili ne sulasi tunda mudari'in shi yana da wato fatha a farko mun gane ko to ma'anar shi malamai sun kace yushiqakum Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da ku an gane ko wa yuhlikakum Allah ya halakar da ku ko kuma ka fassara shi kace fa yushiqakum bi azab Allah ya kama ku da azaba an gane ko wa qad khaba man iftara annabi Musa ce duk wanda yayi ƙarya ga Allah yayi kumya me yasa annabi Musa ya musu wannan saboda ya jiyar da su tsoro an gane ko su san hu abinda za su yi nan huwa dan abinda za su samu na duniya ba wani abu bane to to Allah ce to fatana za'u amrahum bainahum ko idan muka duba cikin Qur'ani bi in kaje fatana za'u ko ya tanaza'una an gane ko to ka sa amrahum kahin bainahum banda sura guda suratul kafi iz yatanaza'una bainahum amrahum ita kadai ta an gabatar da bainahum to fatanaza'u sai suka yi jayayya amrahum cikin al'amarin su eh bainahum tsakankanin su wa asarrun najwa sannan sun ka boye gana wasu qalu to ga abinda sun ka faɗa kaga da yake Allah Allahul ghuyub na koda sun boye ya sani to ga abinda sun ka faɗa shi yasa Allah ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran cikin qur'ani ya abinda a cikin zuciya Allah na baka labari to banda Allah ya abinda a cikin zuciya to qalu sai suka ce in hadani lasahirani ina fata an fahimci ni yawwa in hadani lasahirani anan akwai karatu na wannan wuri daban-daban a cikin qira'at idan muka duba imam abu amr ibn al'ala ya karanta inna hazaini la sahirani kenan waɗannan mutum guda biyu ba komai bane illa masu sihiri kaji da annabi Musa da da da Harun alaihi wa ala alaihi ma wa ala nabiyina afdalus salatu wa tammut taslim masu sihiri ne mun gane ko yawa to nan wanga qira'a ba ta da matsala ta taujihi domin inna ta yi aiki dama sunan da yanzu bayan inna nasra ake masa inna Allah kana ghafurar rahima kaga Allah ismu inna ne mansubu ala mutun nasbihi al-fatha to kuma qira'atu Abu Amr ibn al-Ala inna hadain inna حرف نصب وتوكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر هذين اسم ان منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى to kaga babu matsala to qira'a ta ibnu kathir al-makki an gane ko ba wancan ibnu kathir na tafsiri ba qalu in hadhani la sahirani shi ya karanta in hadhani yayi mamumin nunun wato sukuni to dama in ba aiki take yi ba to nan babu matsala sai zaman to in nan ba ta aiki an gane ko ba ta aiki hazani sai zaman to matsayin mubtada yake tunda in ba inna bace balle ta aiki la sahirani sai zaman to lamun za shiga cikin khabar la sahirani shine matsayin khabar na al mubtada wasali ko mun fahimta ba yawwa to amma idan muka duba idan muka duba a cikin mun kawo ƙira'a ta ibn kafir to sannan kuma idan muka duba haf ya karanta abin nan hafsu ya karanta ƙalu inna hazani in hazani abin nan ƙalu ƙira'a ta hafsu an asim ƙalu in hazani la sahirani in hazani to kaga in ita manan ba ta aiki hazani musanna ne ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kenan babu matsala da kira'a hafsu ta ibnu kasir abin da ya bambanta su abu guda ne shi ibnu kasir ya karanta in hadha ni yayi tashdidun mi tashdidun nun amma wannan bai canza ma'ana shi kuma hafsu ya karanta in hadha ni an gane ko kidan kaga nan babu matsala amma shi abu amr ya karanta inna hadaini to qira'a wadda adda iskari inda an ka ce inna hadhani la sahirani ga inna ta zamanto harfu taukidin wa nasb inna hadhani ba sani kuma fahimta ba to kuma sai an kace la sahirani ba ce inna hadaini ba kuma a kaidar larabci inda ya kamata aiki kuma ga hadani ya zo da alif wadda alamatul raf'i ta ban sani ko mun fahimta ba to nan ne malamai suka yi saɓani a ƙarƙashin wannan saboda ga inna ta zo to in an ka ce in sun ka ce asalinta mukaffafa ce minas saƙila a ƙira'a ta hafs da ta ibnu kasir in hazani duk da yake shi ibnu kasir ya ce hazani sun ka ce mukaffafa ce minas saƙila kenan asalin shi inna ta an gane ko in mukhaffafa min thaqila wa hadha mubtada wa sahirani khabar wal lamun fariqa kinan wa lamun fariqa ce kinan asalin innahu na sai an kace in inna in hadha to qira'a da anka karanta inna an gane ko sannan kuma an kace la inna hadani tuna akwai akwai akwai matsala to ba domin abin da ya kamata a ce inna hadaini kai alramma dama ga kira ita ce da mushkila to ya an kai inna gata sannan kuma gashi ya zo da mi ya zo da alif to sai sun ka ce ita wagga kira'a inna ha inna bi tashdidin nuni min hadani an gane ko wa wajhu wa annahu qusida bi dhalika at-tashdid at-ta'wid kinan qira'a da tace hadani an gane ko hadani an yi niyyar tashdidi ta'widi akan aliful mufrad tunda cikin mufrad hada akwai alif sai an kai ta'widi akan ta an gane ko yana sun yi taujihin dalilin da yasa qira'a ta ibnu kasir ta zo da shadda to sannan qira'a inna kuma hadaini to kaga ita wannan ba ta da matsala domin hadaini zai zama to mi wato zai zama to ya dace da irin ka'ida ta larabci wadda an ka saba da ita yau da gobe an gane ko yawwa to amma ƙira'ar da ba ta ibn kafir ba in hazani kuma ba ta hafsu ba in hazani kuma ba ta abu amur ba inna hazaini kira ta zo inna hazani shi ne malamai da suka zo wajen taujihinta sun ka ce to abinda za a ɗauka inna matsayin nasu ba ce tana nasu ba an gane ko wa hazani ismu ha kinan shine ismu kinta ala lugati man yulzimu al-musanna al-alifa fil ahwal thalatha cikin laraba akwai wanda shi hadani yana lazimta mishi hali guda ya bina shi tunda imam al-kisai ya yi riwaya daga wasu laraba suna cewa man yashtari minni khuffani kaga kaidar larabci aka ce man yashtari minni khuffaini an gane ko kuma an samu cikin laraba wanda yake cewa darabtu bida uzunahu na buga bida kamar ka ce kamar dabra da uzunahu bida nan da ba'un da ya'un da dalun na bida uzunahu mun kace bida uzunaihi tunda an yi idafa to kenan sai zaman to nan kamar wasu lugha ce ta larabci qur'ani ya kawo ta sai su zaman to su musanna sun yi masa wato sun lazimce shi ko sun lazimta mishi bina'i bai canzawa shi yasa za ga dukkan mafi yawancin larabawa allazina jam'i ce amma sun ɗauke ta a matsayin hali guda a cikin irabi allazina allazina allazina ja allazina kaga shine fa'il ra'aytu allazina shine maf'ulun bihi nazartu ila allazina shine wato majrur ko ba mu kawo jumla ta suratul mawsul ba dan dai misali ne ko muke son mu bayar an gane ko amma ya lazimci ni ya lazimci hali guda muna ganewa ko to wannan shine abin da ya kamata wato mu gani to wannan ɗaya ne daga cikin abin da malamai suka kawo na taujihin wannan kira'a in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an babi na i'rabi ya kawo fuskoki daban-daban sannan in muka duba cikin littafin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi ya kawo wasu fuskoki waɗanda ba wannan ba bai so sai ya koma can ya ga maganganun da malamai suka kawo to almuhimmu dai sun kace in haza ne waɗannan ba komi ba ne masu sihiri ne kenan inna haza ne lasahirar ko inna hazai ne lasahirani waɗannan masu sihiri ne tabbat guda biyu yurida ne suna so an yi kuri jakum su fitar da ku min arzikum daga ƙasarku an gane ko muste ikhrajakum ba sun ka ce an yi kuri jakum sun ka kawo masdar munsabik kenan fi'ili da an saboda ya bada ma'ana alhal wal istiqbal yanzu suna son su fitar da ku zuwa gaba suna son su fitar da ku amma an ka masdar kaga as-subut yake nufi yurida ne an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima suna son su fitar da ku daga ƙasar ku da sihirin su wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla kuma su tafi da hanyar ku mafi mafi zama daidai ko hanyar ku da take daidai kaji abin da aka tuhumci annabi Musa da su kuma kaji abin da sun ka gana a koye amma Allah ya sani sai Allah ce to fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa sun kace ko ajmi'u kaidakum ko shirya makircin ku gaba daya thumma atu saffan sannan ku zo safu daya ga korarraba sun kace wa qad aflaha al-yawma man ista'la wanda duk ya daukaka a wannan rana ya ci nasara kinan ya rabauta imamu abu amr ibn al'ala ya karanta fajmi'u kaidakum thumma atufa da hamzatu waslin ba da hamzatu qat'in ba sauran sun karanta fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace qira'at abu amr fajmi'u kaidakum sauran kuma fa ajmi'u kaidakum to qira'at hamzatu wasl fajmi'u kaidakum fa innaha min al-jam'i kenan ta zo ne daga ma'anar jam'i shine ko tattaro lamin al-ijma'i ba ana nufin ijma'i ba kenan ku yi baci guda tunda an ce ajmi'u ku yi baci guda ijma'u kuma ku taru kenan ku yi baci guda kuma ku taru dun makircin sun ka ce to wa qad jaa qablaha ita qira'atu abu amr abinda zai taujihinta abinda ya zo gabanta al-jam'u al-mu'adda bi ila wato kalma ta jam'i wadda ta zo da an ka ce al-jam'u na ba ana nufin wancan jam'i na na hau ba a kalima ta tattaruwa wadda ta zo wanda an kai ta'addin ta bi ila aidan kuma inda yazo qauluhu ta'ala fa jama'a kaidahu thumma atakar ba a ce fa ajma'a kaidahu ba asali kuma fahimta ba yawwa to amma dai ita ma waccan qira'a ta jamhur duk da yake ba su kawo taujihin ta ba an gane ko amma ana iya taujihin ta da abin da zo cikin suratu Yusuf zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim allati mi iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun ban sani ko mun fahimta ba kaga nan sai Allah ce iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun Allah bai ce iz jama'u amrahum ba wa hum yamkurun kun gane ko yawwa to Allah ana nan ana tafiya Allah ce qalu sun kace ya Musa ya kai Musa in ma an tulqiya ko dai zaman to kai zaka jefa kina in ma an tulqiya asaka an shafi aswa wa in ma an nakuna awwala man alqa yusiyana kina ko ko mu zaman to mu ne zamu fara jefawa ya kure in ji malam Bahaushe za a ya kure nan sun kace in ma an tulqiya in ma an nakuna awwala man alqa man tana iya daukar jama'a shi sun kace awwala musu awwala ladina yulquna ba an gane ko ko awwala fariqin yalqa wato yulqi mun gane wannan ko to nan in ma kaliba cikin ad-durrul masul a cikin suratul a'raf i'rabin ta tana da uka i'rabi daban-daban daga ciki shi in ma ilqa'uka awwal wa in ma ilqa'una qala bal alqu sai da Musa ce ku jefa an gane ko alqu ku jefa ai alqu ma ji'tum bihi fa'iza hibaluhum Allah ce sai ga igiyoyin da suka zo da su ko igiyoyi wa isiyuhum da kuma sanduna wato wannan usuyu na asalin ya'un ta abin nan ta asfa wato wawun na domin musannakin shi asfawa ne ake cewa ba a cewa asfa yayi kinan wawun din an maida ta ya'un sai Allah subhanahu wataala ce sai ga igiyoyinsu da sandunansu yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a yukhayyalu ilaihi ma'ana suna takhyili ga idon annabi Musa ma'ana suna nuna mishi sun yi masa kauda ido shine bahaushe yake cewa kauda ido Imam Abdullahi ibn Zakwan rawi na Abdullahi ibn Amir da Rawh wanda rawi ne na Yaqub an gane ko sun karanta tukhayyalu ilaihi an gane ko tukhayyalu abin nan abin nan tukhayyalu ilaihi kiran nan tana nuna mishi tukhayyalu ana maida take nan zuwa gare shi shi annabi Musa tukhayyalu ana nuna mishi waɗannan igiyoyin da sanduna an gane ko annaha tas'a kamar dai suna tafiya an gane ko yawwa ba sani ko mun fahimta ba saboda sun ka ce nan yan an ce yukhayyalu ilaihi yana nuna mishi sai sun ka ce to kenan nan za a hankalta ma annaha tas'a kenan shi annaha tas'a kenan yukhayyalu ilaihi sa'yuha ne domin da anna da abinda duk bayan ta masdar zai komawa an gane ko to tunda shi masdar muzakkar ne shi sa an ka ce yukhayyalu ilaihi kenan yukhayyalu ilayhi sa'yuhu sa'yuha sannan waɗanda sun ka karanta da tukhayyalu ilaihi kina ana ganin cewa akwai zamiri mustatir wanda ke kuma zuwa ga jil- jibalu da al'asa jam'i na asa isiyu to kuma aljibalu al'ibalu igiyoyi mu'annas ne tunda eh, jam'i ne na taksiri da al'asa al'isiyu shi ma jam'i ne na taksiri shi kuma eh, ya juzu ta'anisu an gane ko kenan sai da manto eh, eh, tukhayyalu eh, ilaihi an gane ko da an ce tukhayyalu ya kuma zuwa ga alhibal tunda an yi ta'anisin fi'ilin an gane ko yawwa sai ya zama toto kina akwai domiri wanda yake komawa zuwa ga alhibalu da al'asa annaha tas'a sai ya zama to wato badali na na wannan domirin da ke cikin sa an gane ko to almuhimmu dai to khayyalu a an kalta ma eh, su jam'u muzakkar salim ana iya ta'anisin sa yukhayyalu ilayhi kuma an kalta ma masdar eh, eh, da ke cikin wato shi wannan eh, annaha tas'a kinan sa'ayuha an hankalta ma masdar kin da eh, ke cikin tas'a shi yasa an kace to khayyalu ilayhi sai suka nuna ma- sai suka zo suka kasance ga annabi Musa kamar dai suna tahiya an gane ko yawwa kadiba cikin alqiraat wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 839 fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai tsoro ya kama zuciyar annabi Musa ko ko ya ɗarsu a cikin zuciyar annabi Musa qulna la takhaf Allah ce kakka muka ce da shi kar ka ji tsoro innaka antal a'la lalle ka ne madaukaki kaga wannan tsoro da annabi Musa ya ji malamai suke cewa annabi Musa ya ji tsoro amma banda Allah babu wanda ya sani don fi nafsihi yace Allah ce to wa alqi ma fi yaminika ka jefa abin da yake damarka kaga wannan ya nuna shi sanda ga hannu hannun damar annabi Musa take ba mu san da dama take ko hagu ba amma da ya haɗe ta kamar yadda Allah ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa can ma kaga a shiga hannun damar annabi Musa take muna gane ko to wa alqi ma fi yaminika ka jefa abin da yake hannunka kaga Allah bai ce ka jefa sanda ba me yasa bai ce bai ce ka jefa sanda ba don saboda a ƙara maka cewa sanda tana a hannun shi na dama shine asalin al'udul sai Allah ce talqaf ma sana'u za ta haɗiɗiye ko za ta haɗe abinda suka aikata kenan na sihiri muna gani ko yawwa talqaf ma sana'u Eh, abin nan Eh, idan muka duba eh, ƙura abdullahi bin zakwan ya karanta wa alƙi ma fi yaminika ma fi yaminika wato abin nan talakafu ma sana'u an gane ko yawwa talakafu ma sana'u talakafu ma sana'u daga fi'ilin talakafa ne kuma sai sun kai mashi don ba shi kuma imamu hafsu ya karanta talakaf ma sana'u talqaf fi'ilin bai da shadda kuma gashi an yi masa an yi masa sukuni a ramma ba sai kuma fahimta ba yawwa sauran qurra kuma sun karanta eh, abin nan Eh, eh, asalin fi'ilin na eh, sulati ne kenan ya an ce talaqqaf daga talaqqafani kenan eh, fi'ili ne mazid tafa'ala mai harufa guda eh, abin nan tafa'ala harufa guda biyar tare da tashdidin aini kenan yawwa sannan kuma shi ko wancan talqafu qira'a ta hafs daga eh, laqafani an gane ko ya hadidi yake nan to sannan idan muka duba eh, shi ma eh, imamul bazzi wa alƙi ma fi yaminika wato wa alƙi ma fi yaminika ma fi yaminika talaqqaf ma sana'u shi yayi tashdidin ta'u an gane ko amma shi wannan bai canza ma'ana dai talaq talaqqaf duk dai na rufin dai hadewa an gane ko yawwa sannan kuma sauran sun karanta talaqqaf ma sana'u ba tare da sun yi shadda ba kinan in muka duba nan dukkan qurra an gane ko su sun karanta wa alqima fi yaminika talaqqaf ma sana'u kenan an shahita un guda asalin shi ta talaqqaf ma sana'u shi kuma imamul bazid ya karanta wa alqima fi yaminika talaqqaf ma sana'u kenan ta'un biyu ce sai yayi idghamin ta cikin wato ta'un guda ya kamata ya ce wa alqima fi yaminika ta talaqqafu ma sana'u amma sai an kai wato tashdidi an kai idghamin ta to amma dukkansu in muka duba da masu talakaf da talakaf duka sun yi ni sun yi sukuni banda wato imam abdullahi bin zakwan shi kadai na da adda talakafa sai karanta talakafu ya yi mafa'un bamba to shi wannan kuma sai ya zama toke nan isti'inafi na bai zan jawabu al'amri ba tunda in an ka ce alƙi fi'ili amrina kenan sai ce talakaf ko talakaf za ta haɗiɗi amma ka ce wa an kai mafi amerika talakafu sai an kai masa bamma sai zaman tonar iska ina fi an kai kenan fahiyata talakafu masu na'u ita za ta haɗiɗi abinda wato sun ka aikata na sihiri kenan shi ko talkaf jawabul amri ne wanda mun faɗa malamin usul fiqi sun ka ce asalin shi sharaɗi da an ka shafi kenan wa alqima fi yaminika in talqaha talaqaf ma sanau in ka jefa za ta haɗiɗi to sun Allah ce inda ma sana'u kaidu sahir inda ma sana'u abin nan da sun ka aikata an gane ko kaidu sahir makirci ne na mai sihiri imamu hamza da al'imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta inda ma sana'u kaidu sihirin ba kaidu sahir ba ba zai kuma fahimta ba yawwa to inda ma sana'u kaidu sahir ya an ce kaidu sahir makirci ne na mai sihiri yawwa sai da munto kenan an yi idafatul masdar ila fa'ilihi an yi idafan masdar zuwa ga wanda ya aikata shi domin shi sihirin wa ya aikata shi masu sihiri sannan kuma an karanta inda masu na'ukai da sihir kamar da hamza da kisa'i da khalif sun karanta shi ko wannan masdar ne tun da sihir masdar ne bi ma'ana ismul fa'il sun kace kina sai a dauke shi masdar ne amma ismul fa'il ake nufi da shi inda masu na'u kaidu sahir ne amma sai aka ce kaidu sihir an gane ko dan saboda wato mubalaga ko kuma a ce a'a an shafe wato wani abu sai an kaddara mudaf inda masu na'u kaidu zi sihirin ne ma'abucin da ma'abucin abinda sun ka aikata makircin ma'abucin sihiri na kagare ta koma zuwa ga ma'ana sai kenan idafa ta koma idafa bayaniya ai kaidun huwa sihirun kenan makirci ne wanda yake shine sihiri kenan wal kaidu bi ma'anar takhyil kenan abinda yake kauda idan mutum an gane ko sai sun kace to in an kace wannan wal idafa min idafatil al-musabbib ila sababihi an danganta abu zuwa ga wato abin da ya sabbaba shi kenan ai takhayyala kenan annabi Musa yayi tsammani idon sun yi an kauda masa ido li sababi sihri saboda sababin sihirin da an kai masa an gane ko shi yasa an kace inda ma sana'u kaidu sihir kenan takhayyulu sihirin to takhayyul an gane ko shi takhayyul kinnan shine al-musabbab me ya sabbaba shi as-sihr as-sihr huwa alladhi sabbaba takhayyul kenan min idafati al-musabbibi musabbabi ba musabbibi ba ila sababi shi ina fata an fahimce ni inna ma sana'u kaidu sahir ko kaidu sihr ina fata an fahimce ni to ya hanka ce kaidu tun da ƙura sun karanta kaidu sun yi ma kaidu don ma sai da manto khabar ne na inna wa ma ita ko mausula kenan inna tabbat yibo alarma inna duk da yake wajen rubutu da an ka zo wajen rubutu sai an ka rubuta inna ma to ba waccan inna ba bace wadda a haɗe a'a wagga inna a rubutu ne an ka haɗa ta da mi da ba amma ta fuskar ma'ana ba tare suke ba ga ka'ida ma in ba in ba dake rubutu alqur'ani bane da rarraba su za a yi domin asalin magana inna ma sana'u ma bi ma'ana allazi innal ladhi sana'u ai innal ladhina sana'u innal ladhi sana'uhu kuma kaidu sihr ko kaidu sahir an gane ko yawwa kenan sai zaman to mausul ce mausulun ismiyun ko ko harfiyun in ka gara ka dauke ta mausulun ismiyun kenan innal ladhi sana'u ko ka dauke ta mausulun harfiyun in an ce mausulun harfi shi ba suna bane kenan inna ma sana'u kenan inna sun'ahum kaidu sihr in an dauke ta da da ma da ma da sana'u duka matsayin masdar ne sai da mausul harfi to kenan in mun ce ita ma mausuliya ce kenan asalin maganar innal ladhi sana'uhu kaidu sihrin yawwa to in mun ka dauki kuma wannan cewa ma mausulul harfi ce sai da to inna sun'ahum kaidu sihrin ko kaidu sahirin akan qira'atkin tunda hamzar kisa'i da khalaf sun karanta sihir to duk inda ta kai ta kawo arramba abin nan da sun ka aikata makircin mai sihiri na Allah ce wala yuflihu sa'iru haythu ata mai sihiri ko ba zai tafi cin nasara ba duk yadda yi duk ta inda yazo to bayan annabi Musa sai Allah ce fa ulqiya saharatu sujjadan an gane ko an jefar da masu sihiri sujjadan sun yi sujada saboda gaugawa sujjada su kace kamar jefa su na an kai alramma an gane ko as-saharatu kuma jam'i ne na as-sahir kamar al-katabatu jam'i ne na al-katib kamar al-hafazatu jam'i ne na al-hafiz wa yursilu alaikum hafaza kamar kuma al-khazanatu min jam'i ne na al-khazin ina fata an fahimce ni kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha to sai suka fadi suna sujada malamai sun kace anan malamin balaga al-ramma nan an kira su as-sahara bi itibari ma kanu alayhi sun hade suna sujada to ai lokacin sun kai sujada nan mu'min ne ba sahara bane sun rike sun ba da gaskiya amma an kira su sahara saboda canda masu sihiri na a gari ko yawwa alaran ba qalu amanna bi rabbi haruna wa musa sun kace sun yi imani da ubangijin haruna da wato annabi Musa. Mun gane ko? Yawwa! To, a cikin suratul Araf sai sun ce, Rabbi Musa wa Harun. Ko ba ka nan bane? To, nan kuma sun ce Haruna wa Musa. To, me yasa wani wuri cikin Alkur'ani an ka gabatar da Haruna akan Musa, wasu wuraren kuma an ka wasu wuraren kuma an ka gabatar da Musa akan Harun. Balaga ta Qur'ani, balaga ta taqdim wa ta'khir. Sun ce to, dalili ala ramma wasu malamai sun kace akwai dalili lafzi akwai dalili ma'anawi ita suratul a'raf inda aka gabatar da rabbi Musa wa Harun ko ba ka da da kuma shu'ara an gane ko an ka gabatar da Musa akan Harun dalili na lafazi saboda fawasilul ayati in an ce fawasilul ayati ana son ayoyi su kare da ni da uslubi daya kaga fagulibu hunalika wanqalabu صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون في آية الفواصل السابقة واللاهقة قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم كما كان مني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون نون كما cikin suratul shu'ara haka ne nunun nunun sun gabace da nunun sun zo bayan ta nan kuma sai an ka hankalta ma abinda take karewa da shi ayoyin tsaha galibi suna karewa ne da alif alif ka gani qalu ya musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sahrihim anna tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-sahratu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa kuma abinda ba zo baya haka ne in ka diba ayoyin da sun ka zo nan qala amantum lahu qabla an adan lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum mustahr ko fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamun ayyuna ashaddu adaban abqa kenan nan a hankalta ma ta fuskar lafazi ayoyin su samu dacewa ta fuskar ma'ana kuma sun kawo wani abu sun kace inda an gabatar da annabi Musa saboda shine Allah ya fara turowa shine al-aslu fil risala sannan ka kawo Haruna to inda an gabatar da Haruna sun kace wasu daga cikin malamai sun ce na an hankalta mu shekaru domin annabi Haruna ya yi annabi Musa yawan shekaru to haka ne sun kace wallahu a'lam shi wannan yana buƙatar sai an samu dalili haka haka qala amantum lahu in ka diba a cikin shu'ara'i da kuma nan tsaha lahu ne can kuma cikin suratul a'rafi bihi ne sannan kuma dibo cikin suratul a'raf an zance an faɗi fir'auna qala fir'aunu amma cikin tsaha da shu'ara ba a kawo fir'aunu ba sai malamai sun kace saboda qur'ani duk abu guda ne tun da can sama an faɗi fir'aunu yanzu da an ce qala an san kowa ne da ya faɗa sannan can an ce bihi saboda yin imani da sakon annabi Musa da yin imani da shi a matsayin manzo shi na cikin rukunin imani sai an ka ce amana bihi qala amantum bihi nan kuma da ce amantum lahu yana nufin kun gaskata shi akwai bambanci tsakanin su an ce amana bihi yana cikin rukunin imani kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli an ce amana lahu ay saddaqahu an gane ko wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina asalahum bi musaddiqin lana an gane ko fir'auna ce za ku yi imani da shi za ku can shuara za ku yi imani da shi ku yadda da manzo ne nan kuma amantum lahu da kuma shuara za ku gaskata shi qabla an azana lakum kakan in yi muku izini ka je fir'auna sai ya musu izini to ka kusa akwai aiki ba sai ko mun fahimta ba yawwa to idan muka duba asalin wannan qala fir'aunu a amantum ni to to idan muka duba Hafs wanda rawi ne na Asim al-Kufi da Ruwais wanda rawi ne na Yaqub da Qumbul Qumbul al-Ramba rawi ne na Ibn Kathir al-Makki ba Qumbula ba wancan bam da ake cewa Qumbula an gane ko sun karanta amantum bihi da alhamza daya kinan sai zaman tonan kamar Fir'auna yana bada labari ne sauran Qurra sun karanta kuma da alhamza a amantum bihi kenan an gane ko yanzu za ku yi imani da shi sai zamanto ko waccan ƙira'a an shafi alhamza waccan ƙira'a ta bayyana akwai alhamza an gane ko ko kuma ya zamanto a'a fir'auna ya yi tambaya amintun bihi kinan yanzu suna ba su labari sannan kuma ya tambaya ko ko sai da ya tambaya ce a amintun bihi sannan ya kuma ba da labari ya ce amintun bihi amintun lahu afwan amintun lahu to kaga in fir'auna ya ce amintun lahu kun yi imani da shi ai bai ba su labari abin da cikin zuciyarsu lazimul fa'ida ne kenan tsoratar da su ne yake so ne a amantum kuma yana tsoratar da su da tambaya yanzu za ku yi imani da shi za ku yadda da shi qabla an azana lakum amantum lahu qabla an azana lakum za ku yadda da shi kafin yi muku izini sai ce innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr kaga dai lamari ya baci fir'auna ce a na gane babban ku da wanda ya koya muku sihiri ji fir'auna ya tara su amma yanzu dan ƙarya ce babban su da wanda ya koya muku sihiri saboda ya dauki hankalin mutane ba shi ya tara su ba ya ce fara ukafi an na aidiya kuma arzulakun min khilafin zan yayyanke hannayenku da kafafunku a sassabe hannun dama da kafa hagu ko kuma kafa hagu da hannun dama kaga wannan azaba ce mai girma wala usalli bannakum fi juzu'in nakhl yace zan tsige ku akan kututturan nan da biyu wasu malamai sun ce nan fi bi ma'ana ala wannan su malamai suka ce a'a fi bi ma'ana fi kawai saboda tsananin azaba wai sai ya rare iccen dabino sannan ya sa su a cikin ya tsige su ba ma wai a saman iccen dabino ba yace wala ta'lamun na ayyuna ashaddu azaban wa abqa za ku san cewa wanne ne yafi tsananin azaba ko mu ko kuma annabi Musa ko ko ubangijin annabi Musa ashaddu azaban mafi tsananin azaba wa abqa kuma mafi wanzuwa azaba mai tsawo kaga wannan hauka ce ta fir'auna ya za a kamanta azaba Allah da wani ta dan wannan adam ai ba za su zama ɗaya ba can cikin kuma arafa yace wala usallibannakum ajma'ina kaga nan bai hidda ko mutum guda ba a cikin suratul araf bai hidda ko guda ba to can ma cikin suratul shu'ara ya ce wala usallibannakum ajma'in qalu lan nu'thiraka can cikin shu'ara qalu la dayy sun kace ba wani damuwa inna ila rabbina munqalibun kuma kan bani sun karo dayy can kuma cikin araf babu dayy inna ila rabbina munqalibun imam ustaz dr fadil samar ra'i ya ce saboda kalubalen da akwai cikin shu'ara yadda an ka fito da shi usulubin da ya zo da shi ya fi karfi shi sa an ka kara lafai kalu sun ka ce lannu ufiraka ba za mu fifita ka ba alama ja ala min albayyinati akan abin da ya zo muna na hujjoji wallazi fatarana mun rantsi da wanda ya halice mu Allah kenan faqdi ma anta qad ka aikata abin da zaka aikata nan ma mausuliya ce asalin shi faqdi ma anta qadi shi inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya don hukuncin da zaka yi nan duniya bai tsayawa sun kace inna amanna bi rabbina mu mun yi imani da ubangijinmu li yaghfir lana khatayana dan ya gafarta mana zunubanmu wa ma akrahtana alaihi min as-sihr da abin da ka ci na sadda mu akan shi to ina zancen fir'auna ya ci da sadda su kuma su da sai da an ka cire su ina fata an fahimce ni to ko dai zaman tonan fir'auna da ya kira su watakila wasu ba su yarda ba aka ci listar da su ko ko yanzu yana son sai sun doge akan sihiri wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairin sakamako kuma alkhairin shi shine mafi wanzuwa ko kuma Allah shine mafi alkhairi ga dukkan komai Allah shine mafi wanzuwa innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya zo ma Allah shi da mujrimi kafiri fa inna lahu jahannama jahannama ta tabbata gare shi la yamutu fiha wa la yahya baya mutuwa baya rayuwa cikin azaba zai da goma Allah kai mu sani can ma cikin sabbiya ce thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati na akwai sabanin qira'at wanda akwai wadanda suke karantawa da iskanil ha kamar imamu susi wa man ya'tihi ina fata an fahimce ni yawwa to akwai kuma wanda suke karantawa wa man ya'tihi an gane ko yawwa to wannan bai kawo sabanin qira'ati almuhimmu dai wanda yazo ma Allah mu'minan yana mai imani qad amila salihati an gane ko ya aikata aiki nagari fa ulaika lahumud darajatul ula wadannan su ne suke da darajoji madaukaka jannatu adnin aljanna tadawwama tajri min tahtiha al-anhar an gane ko to nan jannatu an ce suna da daraja ula kuma ita ce aljanna ma'ana darajojin aljanna tunda aljanna ita ce ke dauke da darajoji jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar aljanna ta dawwama wadda koramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha suna wadanda an ka kaddara ma dawwama a cikin ta wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarkaka wasu malaman ulumul qur'an cikin alqawaid alqur'aniyya ko alkulliyat alqur'aniyya ko alasalib alqur'aniyya almuttalida sun kace duk inda ka ji tazakka cikin qur'ani na nufin musulunta wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra kuma gani wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi to wannan ka'idodi wani lokaci ana istisna'in su da su tabbata wani lokaci kuma suna ilmantuwa muttalida kinai akwai istisna'i ya kamata a fidda shi don kan wani mai neman kuskure ce to ai a'a ban da wuri kaza to kaga an ce ban da wuri kaza ban da wuri kaza an tabbatar da wannan ka'ida wallahu ta'ala a'lam to daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad auhayna ila Musa tabbas mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi kenan kai tafiya wato da bayina idan muka duba imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibn kasir al-makki nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibn kasir al-makki sun karanta wato anisri bi ibadi anisri kina sai da mun to hamzatu wasl su karanta da ita fi'li ne sulasi nasara yasri sauran kuma sun karanta an asiri bi ibadi malamai suka ce duka ma'anar su daya tafiyar dare wasu malamai suka ce a'a in an ce asiri kai tafiyar farkon dare an isri kai tafiya karshen dare kenan zai zama to farkon dare da karshen dare bi ibadi Allah ce mun yi wahayi ga annabi Musa yayi tafiya da bayan mu da daddare fadrib lahum tariqan fil bahr ka buga musu hanya a cikin teku yabasan wadda take busassa ce saboda mu'jiza wurin da teku take a buga ruwa su rabu kai tsaye sannan kuma ya zama to wurin ya bushe akwai mu'jiza la takhafu darakan an gane ko kinan nan sai ya zama to la takhafu ba za ka ji tsoro ba labari ne ake ba su ala nafiya ce imam hamza ya karanta la takhaf darakan kakka ji tsoron wato rishika an gane ko eh la takhaf darakan kakka ji tsoron rishika wala takhsha to kuma gakka ji tsoro a to gakka ji tsoro gakka ji tsoro nan dole sai balaga ta yi aiki waɗansu daga cikin malamai suka ce la ta khafu darakan gakka ji tsoron shika wala ta kafu wato abin nan albahara gakka ji tsoron teku tunda ita ce gabanka gakka ji tsoron baya fir'aun ya biyo gakka ji tsoron teku lokacin da ku ketara wanda sun ce a la ta kafu darakan gakka ji tsoro wala ta sha gakka ji tsoro ta akidi na na karfafa magana muna ganewa ko yawwa to sannan kuma waɗansu abin nan sun kace la ta kafu darakan wala ta sha zulmatan laili gakka ji tsoron duhun dare almuhimmu dai malamai sun yi taujihi daban-daban to a qira'a ta jamhur la takhafu fi'li ne mudari'i marfu'i wa la takhsha shi ma fi'li ne ma'tufi akan shi marfu'i wa alamatu rafihi ad-damma al-muqaddara ala al-alif mana bin zuhuriha at-ta'azzur to a qira'a ta hamza la takhaf darakan la waganahi ya ci gakka ji tsoro fi'li ne majdumi to wala takhsha kuma sai zo da alif maimakon ya kamata a ce wala takhsha sai an ka kawo alif to kenan wannan alif kin ba ta je zuma bace to kenan ta miki to wannan malamai sun yi sabani akan wannan idan ya zamanto la wato an ka ce la ta khafu darakan kenan jumla ce da take marfu'a abin nan fi'ili ne marfu'i to amma an ka ce la ta khaf bil jazmi sun ka ce jawabul amri ne kenan jawabi ne na amr la ta khaf darakan to shi ne wancan asri ko fadrib kenan in tasri bi ibadi aw tadrib lahum tariqan fil bahri ko kuwa tadrib lahum tariqan fil bahri la ta khaf kaka ji tsoro waɗansu malamai sun ka ce a'a wa yahtamilu an yakuna al jazmu bila an gane ko wahiyan nahiya wal jumla hina idin musta'nafa wasu sun ka ce a yana yi wa an yi musu jazma ne da la'an nahiya sai zama toke nan jawabun nahayi na ba jawabul abin nan bane ba jawabul amri bane ina fata an fahimce ni kinan sai jumla ta zama to musta'rifa la mahalla ha min al-i'rab sun ka ce a koko au mahalla nasbin al hali min fa'il idrib kinan jumla tunda fa'il na idrib anta kinan ma'rifa ne sai zama to jumla ta zama to sifa ta zama to hal domin al-jumal ba'da al-ma'arif ahwal ne wasu malamai sun ce ita la ta khaf sifa ce ta tariqan tun da tariqan na kira ne to jumla ta zo bayan shi kuma sai ta zama to sifa ce ta shi amma za a kaddara bi taqdiri al-qawli za a kaddara al-qawl bina'an ala anna al-jumla al-fi'liyya at-talabiyya la taqa'u halan aw sifa kinan sai ka kaddara al-qawl bi idmar al-qawl ay fadrib halu halu kaunika maqulan laka ko tariqan maqulan laka fihi la takhafu darakan wala takhsha to kuma sun tabbatar da abin nan ala isbatil alif fi qawlihi wala takhsha to in qira'ar raf'u ce sun kace ba ta da matsala tunda la takhafu an kace to amma kuma idan an ka zo akan la takhaf ala qira'atil jazm al fi'l to nan kuma za a samu mi za a samu iskali sun kace to fa yahtamilu an taqula fi qawlihi wala takhsha lil istinafi kenan nan sai su ce wala takhsha ba ma'tufi bane istinafi ne kenan wani labari ne na daban ko wani magana ce aka ba annabi Musa labari wala takhsha yawwa ko kuma waɗansu malamai sun kace a'a ita alwawu wal atfi ita ko la annahiya lil fi'li fi'li majzumi biha wa alamatu jazmihi hasful hasful alifi allati hiya lamul fi'li والالف الموجوده اثبتت للاتباع رعايه للفواصل kenan sai mun to alif kin an tabbatar da ita na la takhaf wala takhshani an ka kara alif saboda ayoyin da sun ka gabace ta sun kare da alif alif kamar yadda yazo cikin qur'ani wadansu wurare wa tazunnuna billahi dhununa kaga wa tazunnuna billahi dhunun ne amma an ka kara alif ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula an gane ko a cikin sha'ir ma ana kiranta aliful itlaq a cikin waƙe ina fata an fice daga an ƙara ta wasu malamai kuma sun kace yana yiwa ya zamanto majzumi na bi hasfil harkatil muqaddara an sha an yi yi musu jazma da harfa wadda an ka kaddara an gane ko kenan sai zamanto sukunin an kaddara shi ne akan alif ijra'an lil mu'talli majra sahih kenan an yi ma fi'ili mu'talli al akhir mu'amala ta fi'ili sahihi kamar yadda waɗansu malamai sun ka kawo yawwa to kenan sai zamanto an yi masa wato wannan koko waɗansu ma malamai suna ganin a'a wasu larabawa ko da fi'ili ya zo da jazma suna iya wato abin nan ko da ya zo da jazma ba sa yin hasfu harfin illa an gane ko akwai lugha wannan almuhimmu dai Allah ya ce ma annabi Musa la takhafu darakan wala takhsha fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi sai fir'aun ya bi bayan su da rundunarsa Allah ya ce fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum sai ya lullube su na teku abin da ya lullube su maroko a ce fa ghashiyahum ma sai an ka ce min al-yammi ma ghashiyahum an kai ijmali shi litahwil an gane ko kamar yadda Allah ce fa ghashaha ma ghasha wato a cikin suratul najmi game da halakar da wato mutanen annabi lut Allah ce wa adalla fir'aunu qaumahu fir'auna ya batar da mutanensa wa ma hada bai shiryar da su ba to ai an ce ya batar da su ba bukata sai an ce ni bai shiryar da su ba an gane ko to sai nan zaman to wa ma hada shi fir'auna bai shiryar da su ba kenan ya batar da su ya iske su akan shirya ya batar da su wa ma hada kun bai shiryar da su ba Allah ce to ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila qad anjaynakum min aduwikum mun tseratar da ku daga makiyinku shine fir'auna Allah ya faɗi cikin ayoyi daban-daban yadda an ka tseratar da su wa wa'adnakum janibat turil ayman mun yi muku alƙawali a dutsi bangaren dutsi na dama turi sina'a ko ba ka nan bane to da an ka ce dama na ana nufin damar shi annabi Musa ba damar ubangiji ba dan wakilta ya dai shi yamin to da an ka ce wa wa'adna ku mun yi muku alƙawari alhali ko can cikin abin nan cikin arafi Allah ya ce wa wa'adna Musa cikin bakar wa idh wa'adna Musa an ce an yi wa Musa alƙawari to kuma na an ce bani Isra'ila an kai ba alƙawari babu matsala annabi Musa shine shugaban su abinda an kai mishi alƙawari ya je ya karbo littafin alƙawarin ya shafe su gaba daya wa nazzalna alaikumul manna Allah ya ce mun saukar muku da almanna wato wani abin da ake ce ma wani abu ne mai zaki wanda za ka ga malamanmu na gida suna fassara shi da dalba wasalwa da 'ya'yan shida wato tsuntsaye waɗanda anka suke soyayyu to Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwa wanda muka arzita ku wala tatghaw fihi kada ku yi ƙetare iyaka a cikin wannan ni'ima kenan ko abin da muka arzita ku sai ce mi fa yahilla alaikum ghadabi fayahilla alaikum ghadabi sai hushina ya sabka wato akan ku ina fata an fahimta fayahilla alaikum ghadabi sai hushina ya sabka akan ku wa man yahlil alaihi ghadabi duk wanda hushina ya sabka a gare shi faqad hawa to haƙiƙa ya halaka sannan Allah ce wa inni la ghaffarun tabbat ni mai gafara ne siga ce ta mubalagha ghaffar ga inna kuma ta zo lit tawkid ga lamun la liman taba amma ga wanda ya tuba wa amana kuma yayi imani wa wa amila salihan ya aikata aiki na garewa sun mahtada sannan ya kama shari'a to idan muka duba anan wajen ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwikum ina fata an fahimce ni wa wa'adnakum جانب الطور الأيمن تو قد أنجيناكم من عدوكم أنا أكوي توجيهاتنا قراءات ما لم يسك توجيه القراءات العشر بالقرآن سنك تشيكينن قراءة حمزة da kisa'i da khalaf sun karanta qad anjaytukum da damir al-ifrad kuma abin nan khitab ne qad anjaytukum kenan na tsiratar da ku wa wa'adtukum nayi muku alqawli an gane ko kenan kada an je tukum min aduwikum an gane ko wa wa'adtukum janibat turil ayman an gane ko nayi muku alƙawari ina fata an fahimta sauran qur'a sun karanta kada an je nakum min aduwikum wa wa'adnakum sun kace to waɗanda sun ka karanta wa wa wa wa'adtukum kenan kada an je tukum min aduwikum yawwa wa wa'adtukum jaribat turil ayman sun kace sun karanta da lafzul ifrat saboda abin da yazo bayanta wala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi bai ce ghadabuna ba wa man yahlil alayhi ghadabi bai ce ghadabuna ba faqad hawa kaga wannan shi ya dace da ifraji kuma ya dace da wato khitab amma ita ko qira'ata wala tatghaw fihi fayahilla alaykum abin da qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum sun kace shi ko ya dace da abin da yazo shi ma bayanta wa nazzalna alaikumul manna bai ce wa an wa nazzaltu alaikumul manna ba wasalwa kaga shi ko yana da aqrabu wa fi siyaqi daga ghadabi tunda shi ya fara zuwa sannan kuma sun kace ita qira'a ta qad anjaynakum min aduwwikum bayan siyaqi ana kafa mata taujihi da tamkarta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna kaga fa anjaynakum Allah ya danganta tsirtarwa zuwa gare shi da nunu ta'zim sannan kuma da uslubi na khitab wanda sun zo daidai to kenan qad anjaytukum wa wa'at wa wa'attukum wannan ita ce qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf sauran kuma sun karanta qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman sannan kuma nan da Allah subhanahu wataala ce wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi idan muka duba imamul kisa'i shi ya karanta wala tatghaw fihi fayahullu alaikum ghadabi daga halla yahullu fa'ala yaf'ulu ne kenan asalin shi halala yahlulu ne kenan sai hushina ya sabka sauran kuma sun karanta wato fayahilla alaikum ghadabi shi ko sai zaman to kenan fa'ala yaf'ilu ne kenan halla yahillu ne halala yahlilu ne kenan duka akwai shi in an ce halla yahillu ko halla yahullu abu ya sabka amma an ka ce halla yahullu abu ya zan halat ina fata an fahimce ni halla yahullu abu ya bude kuma ana cewa halal uqda yace wahlul uqdatan min lisani ko ba karan bane yawwa sai Allah subhanahu wataala ce wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa to wannan duka sun yi masa kasra nan babu sabani babu wanda karanta wa man yahlul sannan kuma wajja am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi an yahilla babu wanda ya karanta an yahulla anan almuhimmu dai wannan fi'ilin yana da siga guda biyu akwai halla yahullu akwai halla yahillu idan yana nufin sabka sannan halla yahillu yana nufin halatta la yahillu laka an-nisa'u shi ko akwai halla yahullu na kwancewa uhlul ake cewa kinan na sabka shi yake ɗaukar biyu na haramci ya ɗauki kasra la ya hillu bai halatta ba kenan ko na halarci ya ɗauki kasra na kuma kwancewa ya ɗauki damma ita kadai wannan shine abinda malamai suka yi bayani kuma in ka duba cikin at-tadribat al-lughawiyya juz'i na uku na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif juz'i na juz'i na abin nan na uku ya kawo wannan a cikin littafin sa to nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya yi mun halin sa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh